Shirin bashin baki.
More music at houseofsongs.com.
Bashin baki.
sakar hikima da aka saƙa ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
Bashin baki.
Mai sauraro ahalan wasu halan da haɗuwa da kai a cikin shirin Bashin baki.
wannan shirin zai rika kawo muku Warwarar waƙoƙin farfesan waƙa.
waɗanda aka gina su bisa ga tubalin hannunka mai sanda tare da mawaƙin da ya waƙe waƙar sunana Nasiru Abbas Babi Shirin bashin baki. Fashin zai baki.
fara ne da karɓar bakuncin wani mawaƙi daga cikin mawaƙan ƙasar Hausa wanda Allah ya yi masa basira ya yi masa baiwa ya kuma yi masa ƙwarin gwiwar feɗe biri har wutsiya amma a fannin gaskiya wannan mawaƙi mawaƙi ne wanda ya shahara wajen yin waƙoƙin da suka shafi al'adar malam bahaushe waƙoƙin da suka shafi yin gargaɗi da nasiha da kuma tunatarwa zuwa ga al'umma shin kowane ne wannan mawaƙin Yin baitukan ba haushen girka na san muna da turka turka.
Idan har yanzu mai sauraro bai gama kai ƙarshe akan amsar nan ba, wannan mawaƙin fa har yanzu dai yakan ɗan taɓa waƙoƙin siyasa da kuma waƙoƙi waɗanda suka shafi raya sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato sunnar aure. Wannan mawaƙin fa masani ne akan adabi musamman adabin bahaushe da na bature.
Bauri da muri ware bare, boboni ya rawar su ta dauri, na ban kaɗo ba haushen girka.
har yanzu sai na gaya maka cewa farfesan waka nake magana? Eh, to farfesa.
Farfesa ikon Allah ba zan gani kuma in yi zugulla. Zama na ɗumama kujera ba za mu gane ina muka kai ba. Tsuho na rabul babaro do talaka bai ga abin kalla ba. A hir lamarin ga da sake in ba ta sauya zanen ɗauka ba. Lamarin ga da sake Najeriya lamarin ga da sake.
Mutane da yawa za su ji kawai daga sama ana ta cewa farfesan waka. Shin wane ne farfesan waka? Waka a bakin mai ita kuma? Ta fi daɗi.
Lamarin mu da sake Najeriya lamarin mu da sake muke tura To alhamdulillahi a cikakken sunana dai eh, shine Suleiman A. Tijjani ko Suleiman Ahmad Tijjani. Ah, Kamar yadda ka ce an fi sani na da farfesan waka. Kuma haifaffen garin Faki ne ƙarƙashin Ikar Loka Gamman cikin jihar Kaduna.
Kun ji fa kuma daga bakinsa. Cikakken sunansa shine Suleiman A. Tijjani, kuma idan ka ce Suleiman Ahmad Tijjani babu laifi. Wannan shine aka fi sani da sunan farfesan waka, kuma ɗan haifin jihar. Lokacin da na samu yin kicibis da farfesan waka a kimiyyar nan wadda take keta sararin samaniya ba tare da ma an gane ta ba, na tambaye shi, shin farfesa, ka san ba a tuya a manta da albasa. Shin ya maganar gwagwarmayar karatu? Kasancewar fa duk wanda ya ji waƙoƙinka abu na farko da zai fara zuwa ransa shine karatu, karatu, karatu ko ilimi. Farfesan waka ya kada baki yana mai cewa.
ranar wanka TV bai gaji rufewa ba.
farfesan waka bai taɓa kushe karatu ba.
To, eh, karatu mu ba za mu ce wai an yi karatu da yawa ba sai dai mu ce an ɗan taɓa tun da har yanzu almajirai ne mu. A fahimta ta kuma karatu ba a daina neman sa daga nan har zuwa a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma a taƙaice dai eh, ni na yi makarantar firamare a garin Faki wacce ake kira a Faki Central Primary. Ah, sannan kuma na yi secondary ita ita ma a garin Faki wacce ake kira Gaman Secondary School Faki Jesus Faki. A nan na yi ƙaramar secondary a nan kuma na yi babbar secondary gaba ɗaya. Na kammala kuma secondary ita a lokacin 2010. Duk da tsarin gidanmu shine ah, mu ah, idan ka taso za ka fara primary ah, kamar yadda kowane yaro zai fara as usual amma idan ka kammala firamare ba lalle kai tsaye ka tafi sakandare ba sai ka yi karatun addini da na allo ko kuma in ce sai ka yi karatun addini gaba ɗaya saboda akwai littattafai da za a ta sai ka koya sannan kuma sai ka yi karatun allo ka san baki in kana da rabon sauka ko so ɗaya ko so biyun rabon haddacewa gare ka shi ma dai so bayan da nan kuma ka sa foundation kenan ka san wancan menene matsayin wancan karatu sai kuma ka dawo sai ka dora da karatunka na sakandare wannan kuma daga sakandare daga nan har illa masha Allahu inna Allah ya zaga kai a karatu za a goyi bayan ka za kuma ka yi ah, ya danganta to wannan shine a takaice dangane da gwagwarmayar karatu sai dai da yake ah, kamar da na ce ma karatu ba a daina shi Ah, ni mutum ne wanda ko da yaushe kamar in ka cire ma ina irin hobbies ɗin nan da ake cewa wato rubutu da karatu shi ya fi bani sha'awa kuma shi ya fi birge ni duk yawan busy ko ayyuka ko wani abu zai wahala in kasa samun lokacin karance-karance ko makamantan haka ko rubutu
Amma idan kai turken waka da ankara wannan ce waka. Na sanya sunan wannan wakar makauniya ce mai sankira. Idan kana yin aikin waka sunanka ne mai aikin waka. Mawallafi ne duk mai waka a ra'ayin farfesan waka. Makauniya ce wannan wakar tana buƙatar ɗan jagora.
Farfesan waka ya bayyana cewa rubutu da karatu su ne asalin abin da ya fi so a cikin rayuwarsa. Watakila ma wannan ne ya jawo farfesa cikin rubuce-rubucen nan har ya faɗo a cikin rubuce-rubucen waka wadda yanzu ya riga ya zama mashahuri a wannan fage. Amma dai kada in ciyo bakin farfesa dambun nama. Farfesa ya maganar shigowa harkar waka.
Uh, dangane da shigowa harkar waka ko kuma ta ya aka tsunduma ko ya aka tsinci kai a harkar alhamdulillahi uh, ni dai na farko ba wanne ya ɗauko ni ya kawo ni ba gaskiya sannan kuma ba wani ne ya bani shawarar cewa wane ya kamata kai ba amma dai ba zan iya tuna lokacin da na fara kirkire-kirkire ba don tun ina ɗan matsitsi kai tun ban iya cikakken rubutu ba irin in rubuta abu in san me na rubuta lalle nake da kirkire-kirkire ba wai waka kawai ba irin rubuta labari kamar yanzu ha- rubutun films eh, da kuma rubuta wakar ta hausa ko kuma ta turanci kamar a waka turanci na waka turanci ba wai irin basification na, na, na, na, na music note ba a irin poems haka Eh, saboda wannan karance-karancen ko da na taso sun yi tasiri arina tun da ni mutum ne mai son karanta adabin kowace al'umma musamman adabin da na fi ba hankali kuma na fi sani ko na fi yawan bincike a kai shine adabin hausa ko kuma adabin turanci so wannan bangare na ba shi hankali sosai to ban kuma san san da wani ya sa min wannan ra'ayin ba ko makamanta wallahi kawai ne dai haka na tashi na ji ni kawai ina da sha'awar wa'annan abubuwa saboda ba zan manta ba tun kafin in shiga sakandare ma mahaifiyata wani lokaci tana son aike na amma na je na tasa takardu ina rubuta abubuwan da wasu ma ba zan iya tuna ma menene ba yanzu amma ba za ta yagan ba ba za ta kuma dame ni ba za ta yi ta ce to in ajiye in je in dawo haka kuma zan ajiye in je in dawo duk sannan ya zo min kawai zan ɗauka in ci gaba da rubutu na ina rubuta ko labari ko waka ko labari ko waka haka dai haka dai haka dai haka dai so dangane da shigowa harkar in takaice maka ah, na fara harkar nan ka'in da na'in a 2011 saboda 2010 shi ne na ɗan fa- fara samun dama na je studio in buga waka bayan da na je studio na buga bugawa farko alhamdulillah abubuwa suka yi kyau aka ce na yi ƙoƙari sosai sai na samu ah, goyon baya da kuma irin yabawa na mutane sai gwiwata ta ƙara ƙwari duk da dai dama tun kafin in buga wannan waƙar zuwan farkon nan na yi rubuce-rubucen waƙoƙin ban san adadi ba suna zube ina ta rubuta ina ajiya ina ta rubuta ina ajiyewa so daga nan kuma 2011 sai ka'in da na'in bayan da na ta processing a bayero ban samu ba tun 2010 saboda da ni da abokaina irin kowa yana da fatan abin da yake son karantawa ni na zaɓi ɓangaren lo nake son karantawa in kuma bai samu ba so in karanta english language and literary studies ko anything related to languages saboda ina zaton kamar a nan nake da baiwa to bari in tasa fannin da nake da baiwa a kai so bayan da aka yi wannan ah, tun aka zo ba a samu nasarorin yadda ake so ba to sai na ce ba zan zauna ba kafin in- in zagayo in ƙara da jarrabawa next year to bari kuma mai da hankali akan wannan sana'ar tawa da nake jin zan iya kwatantawa daga nan ne ah, na ci gaba da jaraba wancan su ba a dace ba to na ina zuwa lafazi wajen alhaji rabiu da kano kenan na ce masa kaza kaza kaza gashi ina son na koyi aikin nan ya yake ma ina son ya man alfarma ne ba wani na sani ba ba kuma wani kawo ni ba Ba- bawan allah nan alhamdulillah ina alfahari da shi wallahi haka ya karɓe ni hannu biyu biyu ba wanda na sani ba wanda ya kawo ni kuma na ci gaba da koyon aiki a gurin so daga nan ne sai sai na ga ashe oke wato da a duniya iya rubutu nake amma ban sanya ake manipulating na'urorin ake naɗan muryar ake yin kiɗa ake kaza duk ban sanya ake tasarifin kwamfutar duk ban sani a nan ne na koya na koya ake kiɗan ya ake naɗan muryar ya ake gyara muryar da ake kira mix down nan muka koyi aiki tsawon shekara shida ko bakwai a lafazi tunda daga 2011 nan da na zauna a gurin har 2015 ƙarshenta to shi ne ma na dawo kaduna da zama wannan kuma alhamdulillah dawowa ta kaduna 2015 ina zuwa da 16 da 17 da 18 da 19 wannan har yanzu ma dai ina nan kaduna ofis dina ma a nan yake wannan da ana ƙarƙashin wani alhamdulillah yanzu kuma aka zo aka buɗe ofis a nan nan ake gwagwarmaya bayan kamar da na ce maka bayan bangaren abin da ya shafi wakar da yadda aka tsunduma fannuka da yawa nakan jin zan iya nakan kuma kwatanta wasu wasu kuma in basu ina jiran lokaci tukuna wannan shine a takaice da aka tsunduma a harkar waka bami Mm, bamin baiwa ka zama huhu baiwa ke kiran ka da bami baiwa ta guwar ta gabayi bami ke rikon ta sakaina bamin baiwa kira shi da huhu baiwarsa ya yi rikon ta sakaina baiwa taguwar daga bayi bami ya yi rikon ta To, tabarakallahu kuma masha Allahu. Kun da ji farfesan waka yadda aka sha gwagwarmaya kuma har aka surmuyo a cikin wannan harka ta waka. Kuma fa kun ji dukan waɗannan nasarori da farfesa ya samu abu nan ne da za ka iya cewa bahaushe ya riga ya faɗa idan ka ji wane to ba banza ba. Ya ce ya sha rubutu, ya rubuta waƙoƙi, ya rubuta waƙoƙi, ya rubuta waƙoƙi ba adadi suna nan ya aji jibge. kafin ma ya zo ya fara rera wakarsa ta farko kuma ya farfesa ya ce har yanzu fa akwai abubuwa da yawa da yake jin zai iya amma dai saboda hali na lokaci ya ce yana jiran lokaci ya zo shin ko za mu ƙara sauraron wannan gabar ne farfesa me kace ma fannuka da yawa nakan jin zan iya nakan kuma kwatanta wasu wasu kuma in basu ina jiran lokaci tukuna to farfesa allah ya kawo lokaci yanzu kuma bari mu dan shakata da wata daga cikin waƙoƙin farfesa idan muka dawo shirin sai ya ci gaba
ranar aure ranar aure ranar aure ranar aure ranar aure ango amarya su ne a gaba ranar aure tambarin na farfesa ne ranar aure ango amarya su ne a gaba ranar aure tambarin na farfesa ne go. Yeah. Okay. To ku bar ni in gaishe da masu auren kauna yau masoyan duk duniya nake gaidawa. Dukkanin mai aure ya san yana birge ni ma'aurata waƙar kuce nake rawa. Masu auren soyayya ku kuke birge ni ango amarya rayuwar kukun dacewa. Duka ɗalibin waka ba zai ta alburda ba ango amarya tambarin na farfesa ne. Aure ibada ne rayuwa ta gyaru aure kamala ne daraja ce gumu aure nasibi ne arziki ya samu aure faraga ne walwala ta samu aure azanci ne hikima ta karu aure tunani ne hankali ya zaunu aure katanga ne kariya ta tsaidu aure amana ce suruka sun boyu aure mataki ne matakalar bawa ne ranar aure ango amarya su ne a gaba ranar aure tambarin na farfesa ne to ku zauna lafiya masoya tare zaman aure ana biɗar jurewa kowa ya ci zo mu ba shi rasa gudu ba zaman haƙuri da shi ake dorewa da gobe da jibi ga kukullin tare to ashe gin sako ba ta fasa isowa adiyan kaji gangami na labari ne yawan nan gangamin na soyayya ne amarya ba ta rasa tarbiyya ba dukan mai shi ba zai kiyaye kari ba farfesa waka tsaya haka nan kada ka yi ɗumin almalu da fatar mai mata ɗaya don allah ya ƙoƙari ya ƙara ɗaya shin farfesa waka duka waɗannan kayayyakin da aka ɗauko da wannan bajinta da ake nunawa da ƙwarewa da gogewa shin wani guri ake so a cimma a cikin wannan harkar ta waka da kuma rayuwa tambayar da ne masa kenan ya kuma bani amsa tuni kuma ku saurare shi To, gurin da aka yi san a kai ko a cimma ko kuma ina aka je yanzu abu ne mai yawan gaske tambaya ce mai faɗi. amma dai musamman ɗan adon Allah ya halicce shi da, da yawan burace-burace su ne masu kamar da shi mutum. mutuntakar kenan. Sa'an nan kuma fata na gari an ce lamiri. wato, babban burina a wannan harkar. ko kuma in ce burace-burace na a wannan harkar za su kai kaso biyu ko uku buri dai na farko ita a kanta masana'antar sannan buri na biyu kuma ga saƙon da ake tura wasu al'ummar buri na uku kuma gani kaina da nake fatan a ce ga inda aka kai burin da nake da shi ina da fata da buri insha Allahu yau da gobe wannan masana'antar za ta bunƙasa za ta kai duk inna wannan sauran masana'antun duniya na kiɗa da waƙa da fim suka kai irin in na ce masana'antun na duniya ina magana irin su hollywood irin su bollywood waɗanda su ne manya-manyan ababen kwatance ta fannin ci gaban kayan aiki ta fannin ci gaban harkar a ilimance saboda an yi ci gaban da su a komai a karance yake komai a rubuce yake komai a kan doron ilimi ake tafiya da shi ban ce mu ba haka ba ne amma mu ba mu gama kaiwa to irin wannan standard ɗin ba wanda kuma in dai an samu wannan bambancin ba sai an faɗa wa mutanen gari ba da kansu za su gani sannan buri na biyu kuma shine wato ɓangaren saƙon ya kai ga al'umma al'umma su fahimce mu su gane irin gudunmawa da tasirin gudunmawar da amfanin gudunmawar da muke son mu baiwa al'ummar tamu gaba ɗaya da kuma tasirin wannan midiyar ta mika saƙonni irin haka ta yadda wato za mu blending da mu da al'umma ya zama akwai mutuntawa fiye da yadda ake da kimantawa da darajantawa da ɗaukar mutane da daraja irin da mu da su ɗin duka abu ɗaya ne babu abin da ya bambanta wani illa kawai me kake yi ina ka je ina za ka sai kuma kawai waye ya fi wani tsoron Allah haka nasi ya ce ayyuka kowa yana ta ƙoƙari ne ya yi gwagwarmaya ya kai inna zai kai a abin da yake fatan nan ya tasa so ina da wannan fatan sai kuma a- ne a karan kaina fata na ne irin yadda ake jin manyan mawaƙan duniya waɗanda suka gabata da waɗanda suke yau irin ya zama ba wai iya arewacin najeriya ba ba iya najeriya ba ba iya afirka ba ba iya afirkan ba duka duniya yadda an ce michael jackson ka san wai michael jackson in an ce mahir zain ka san waye mahir zain in an ce michael ka san waye michael jackson haka in muka dawo afirka idan aka ce alfarka ture shi ma ka san waye alfarka ture idan muka dawo gida ma aka ce maka Muha- mamman shata ka san waye mamman shata da ire-irensu a takaice dai fata na shine yadda duk ake iya lissafa wasu manyan mawakan duniya mu ma wataran a lissafa da mu Allah ya mana mawafaka Ku biyo ni a sannu waƙar matan karba a fara yi ba. Waken da muke ba mu kai wasu ba wasu ba su yi mu ba. An ku duba ‘yan yatsuwa za ku gaba daidai suke kai da kai ba. Duk mai mun soka malami ne ko bai mai yaze ba. Zancen zuci ban so ya fito ta makogwaro ba. Ga kalmomi baki ba zai iya ya faɗa ba. Farfesan waka ba zai yi wa in manta da Farfesan waka ya bayyana cewa daga cikin wuraren da yake so ya cimma har da irin mawakan nan su Mahir Zen.
kai man ni'ima na gani Allah Inna ka sayin godiya Allah kwai kunya na tsaye mantuwa da wasu ke abin nan da kai ke yi da mun faɗi tun safiya kai min ni'ima na gani Allah kai min sutura na gani in na zagi mai zagiya Allah mun tare cikin zarmiya in ka saka ni mai godiya Allah yarda na zama mai Kamar da yadda aka ji kumshiyar shirin sharhin waƙoƙin zamani waɗanda aka gina su bisa ga tubali na hannunka mai sanda tare da mawakan da suka waƙe waƙar. Farfesan waƙa ne muka zaɓa ya zama na farko wanda za mu fara sharhin waƙoƙinsa tare da shi a cikin wannan shiri na fashin baki.
sunana Nasiru Abbas Babi nake cewa na barku lafiya.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma
Wayo Allah jiya na kuka, wayo Allah jiya na kuka, na ganna anai mini talolo. An ba ni bado an ɗauki ruwa, farfesa ya gaba karana. Kakai, ha? Kakai. Jama'a kowa ya ɗago hannu mu roƙi mai duka kau da baƙar rana. Roƙi mai duka kau da baƙar rana. wayo Allah jiya na kuka na ganna anai mini talala amma na bado an ɗauke ruwa farfesa na gaba karana wayo Allah jiya na kuka da na ganna anai yi min talala aka bani bado aka ɗauke ruwa farfesa na gaba karana Fashin baki.
More music at HouseOfSongs.com.